إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك تادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا a cikin garin kano a wannan yammaci a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan jumadal kuda hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau insha Allah ta'ala za mu shiga tafsirin suratul kafiruna da haka malam Rahman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
سورة الكافرون wannan shine sunan da ta shahara da shi a cikin masahif da kuma yawa-yawancin littattafan tafsiri mawazamin littattafan tafsiri sunan da suka kira wace da shi kenan suratul kafiruna a bisa hikaya ba idafa ba inda za a yi idafa sai a ce suratul kafirina amma saboda hikayar lafazin yadda ya zo a cikin surar a ya zo da da rufa'a ne saboda munada ne qul ya ayyuhal kafiruna to sai ake kiranta da wannan lafazin suratul kafiruna ai surar da wannan lafazin ya zo a ciki alkafiruna sannan a cikin tafsirin ibnu atiyya da kuma tafsirin kashaf sun kira ta da suratul kafirina bil idafa wato da ya maimakon wau sai zama idafa ce idafatu sura idafatu sura ila alkafirina suratul kafirina a cikin sayar bukari al'imam bukari ya yi mata babi da suratu kuliya ayyuhal kafiruna wato ya kaito lafazin ayar farko gaba daya suratu kuliya ayyuhal kafiruna akan kirawo ta da suratul ibada akan kira ta da suratul din wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan amma bai zo marfu'i ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko zuwa ga wani daga cikin sahabbai galibi abinda ya zo marfu'i shine suratu qul huwal qul ya ayyuhal kafiruna suratu qul ya ayyuhal kafiruna wato tare da ikaito ayar ta farko gaba daya wannan sura a jerin gwanan saukar surorin alqur'ani ita ce ta goma sha takwas ta sauka bayan suratul ma'un gabanin suratul fi sura ce makkiya sura ce makkiya sannan adadin ayoyinta shida ne sannan abinda take karantarwa shine bara'a min shirk wato kubuta da yin tawaye da turjiya daga dukkan abin da yake shirka ce dukkan abin da yake kafirci ne duk wani abin da yake hada Allah ne da wani cikin babin aqida ko kuma cikin babin aiki wato ashirku la i'tiqadi ko ashirku amali wannan sura ta kunshi bara'a wato mutum ya barranta yayi ba ruwana da dukkan abin da yake shirka wannan shine abin da surar ta kunsa kuma malamai suna ambatar sababin nuzul daban-daban dangane da wannan sura daga cikin wanda ya fi shahara shine abin da Muhammad ibn Ishaq ya kawo a cikin sirarsa cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya wato yana tawafi a ɗakin Ka'aba sai ga al-Aswad ibn al-Muttalib da al-Walid ibn al-Mughira da Umayyah ibn Khalaf da al-As ibn Wa'il sai suka tare suka tare gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce da shi ya Muhammad halumma falna'bud ma ta'budu وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر يا محمد كزو كبوتاوا ko كزو مبوتاوا أبن كي bautawa shekara guda kai kuma sai ka bautawa abinda muke bautawa shekara guda saboda haka idan abinda kake bautawa shine gaskiya shine alkhairi sai ya kasance mun samu rabon mu anan idan mu kuma abin da muke bautawa shine gaskiya shi yake shi alkhairi kai ma sai ka samu rabon ka a ciki saboda haka sai ya zama mun yi tarayya ka samu mun samu wato irin abin nan raba kafa wato ka raba kafa mu ma mu raba kafa to shine sai Allah ta'ala ya saukar musu da wannan surar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun qul kace ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu kuma ba masu bautawa abinda nake bautawa bane wala ana abidun ma abattum kuma ni ba zan taba zama mai bautar abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'bud kuma ba za ku taba zama masu bautar abinda nake bautawa ba lakum dinukum waliya dini addinin kuna tare da gare ku ni ma nawa addinin na tare da ni wannan ita ce suratul suratul kafirun kuma za mu ga cewa ta kunshi ta kunshi tauhidi wanda yake al'amali kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa ta kunshi at-tauhidul amali al-iradi wato tauhidin da yake a aikace tauhidin da ya shafi irada da kasdi sannan ita kuma suratul ikhlas ta kunshi at-tauhid al-i'tiqadi al-ilmi tauhidin da yake aqida ce kuma aiki ne shi yasa hadisai suka zo waɗanda suke bayanin falalar wannan surar da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karanta wannan surar a munasabobi daban-daban daga ciki akwai hadisin abdullahi dan umar wanda hakim ya ruwaito shi da waninsa yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu al-qur'an to qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu al-qur'an qul ya ayyuhal kafirun tana daidai da rubu'in al-qur'ani wato daya bisa hudu na al-qur'ani wanda hadisi ne hasan bi shawahidihi kamar yadda yake cikin silsilatul ahadith sahiha da Sheikh Nasiruddin Albani haka na akwai hadisi da ya tabbata a cikin sayo Muslim hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta wannan surar wato suratu qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad a cikin raka'o'insa guda biyu da yayi bayan ya gama dawashi wato raka'atai tsawaf bayan gama dawashi akwai raka'o'i biyu da mutum zai yi to a cikin su a raka'ar farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ya karanta qul huwallahu ahad haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta waɗannan surorin ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a cikin sallar raka'atai alfajiri fi raka'atai alfajiri raka'o'i guda biyu da mutum yake yi bayan hudowar alfijir gabanin sallar asuba haka nan hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da kyakkyawar salsala daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma yace manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد الفجر بدعا وعشرين مرة أو بدع عشرة مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يشي منذ صلى الله عليه وآله وسلم ya karanta a cikin raka'o'i biyu gabanin sallah asuba wato raka'atai alfajiri da kuma raka'o'i biyu bayan sallar magriba wato sallar rafiba ta bayan magriba ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad na ji shi yana yin haka sau ashirin da yan kai a wata ruwaya sau goma sha wani abu a wani lafazin na imamu ahmad yake cewa arba'an wa ishirina au khamsan wa ishirina marra sau wajen ashirin da biyar ko ashirin da hudu na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a raka'atai fajri da kuma ko kuma a raka'atai ba'da al-maghrib ya karanta waɗannan ya karanta waɗannan surori a wani lafazin yana cewa ramaktu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shahran وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الك... قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد yace na sawa annabi sallallahu alaihi wasallam ido a kusan wata guda a sallar asubahi ko sallar rak'atai alfajri sai na ga yana karanta waɗannan surorin guda biyu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad haka nan sallar nafila ta bayan magriba sallar nafila ratibatul maghrib ita ma naga yana karanta waɗannan waɗannan surori guda biyu ibn umar ba baya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan abbas yake shiga abdullahi dan abbas yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi kwana a ciki saboda kasancewar maimuna khalasta ce yar uwar mahaifiyarsa ce maimuna bintul harith yar uwar lubaba bintul harith wanda ita ce mahaifiyarsa to yakan kwana gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen innasa maimuna amma abdullahi dan umar shi baya duk da cewa akwai yayarsa ko abinda akwai yar uwarsa kanwarsa a gidan amma baya shiga ya kwana a ciki to ta yaya kuma zai ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ta raka'atai al-fajr wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne a cikin gida har sai ya yi su a cikin gida ya ma dan kishin gida sannan ya fita sallar asuba a gida yake yin su to kamar da zo a cikin wata ruwaya a cikin sahih bukhari yana cewa a wannan lokaci ne da ba a shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sai da asuba ba a shiga gidan annabi sallallahu alaihi a wannan lokacin amma hafsa ce ta gaya mu wato gurin hafsa ya gani amma na magriba wannan kaga abu ne da zai iya ya gani saboda haka sai ya hada su kamar wasu wanda hafsa din ta gaya masa da wanda ya gani da idansa sai ya zama kamar shi ya gani duka saboda kasancewar labarin labari ne mai karfi kuma ga wannan ya gani da kansa to haka nan hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunan na Imam Nasa'i hadisin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yutiru bi talatin بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد النبي صلى الله عليه وسلم yana sallar witri da waɗannan surorin guda uku to yana sallar raka yana sallar witri raka'a uku raka'ar farko ya karanta sabbih isma rabbika al'ala raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku ya karanta qul huwallahu ahad annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada su a cikin sallolinsa saboda qul ya ayyuhal kafirun kamar da muka faɗa ta kunshi at-tauhidul amali at-tauhidul amali al-iradi wato tauhidin da ake shi a aikace domin a cikin surar zaka ga bara'a ne mutum ya ce babu ruwansa ya raba gari ba ruwansa da abinda duk yake shirka ne duk wani abin da ake bautawa ba Allah ba kaga wannan tauhidi ne a aikace ita kuma qul huwallahu ahad tauhidi ne a ilmanci tauhidi ne a baka qul huwallahu ahad Allahu samad wato sifanta Allah da sifofinsa waɗanda suke na kamala sifofinsa na isa saboda haka wannan tauhidi ne amali wannan kuma tauhidi ne ilmi tauhidi amali tauhidi ilmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana hada su domin dole mutum sai ya hada su zai zama cikakken mu'mini zai zama cikakken muwahhidi ba ya faɗa a baki ba ba tare da ya aikata ba dole in ya faɗa to kuma sai an ga abin a aikace sannan zai zama zai zama mumini ko a ce gashi nan yana tauhidi amma a bakinsa kuma babu tauhidin wanda ma ba zai yiwu ba dole sai abin da zai faɗa da bakinsa tauhidi ne abin da zai aikata da gaɓoɓinsa tauhidi ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake hada su a cikin waɗannan sallolin za mu ga a raka'atai alfajr wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko yakan karanta قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سنة ركعة تبيو يكرن تقول تعالوا أنت wannan قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أراك أرفركم يسرى تقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كان وانا توحيدي من قولي العلمي فلن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ونكم توحيدنا العملي kaga maimakon ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad ya kasance yana karanta waɗannan ayoyin waɗanda su ma suna kunshe da irin abin da waɗancan surorin suka kunsa na tauhidi ko dai a aikace ko kuma tauhidi a magance a faɗi wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki waɗannan surori da muhimmanci a rayuwarsa domin tauhidi shine abin da ake gina dukkan wani abu na ibada a kansa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude yininsa yana bude yininsa da karanta waɗannan surori a raka'atul fajr da zarar alfijir ya keto kaga farkon yini kenan ya fara to daga lokacin zai fara bude yininsa da karanta waɗannan surori guda biyu waɗanda suke ɗauke da wannan tauhidi kashi biyu sannan kuma a raka'atul الراتبة بعد المغرب za mu ga yana karanta waɗannan kaga ya bude yininsa ya rufe yininsa da karatun shi sannan akwai hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga Naufal ibn al-Harith yana ba shi shawara da cewa ya zama yana karanta wannan lokacin da zai bacci ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ta zama ita ce karshen abin da zai faɗa yayin da zai bacci wato ya bude yininsa ya rufe yininsa sannan ya zo bacci ta zama ita ce kalmarsa ta ƙarshe lokacin da shi naufal kamar yadda zo cikin musnad imam ahmad da sunanin nasa'i da a cikin al'amalin yawon wallaila sunanin kubra na nasa'i daga shi naufal ibn al-harith lokacin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana har annabi yake tambaye sa me ya kawo ka me ka zo nema yace na zo ne ka koyar da ni na zo ne ka karantar da ni ka ilmantar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha ka karanta lokacin da ka zo bacci ka karanta qul ya ayyuhal kafirun kuma ta zama ita ce karshen abin da za ka faɗa kafin kai bacci kafin kai bacci ya zama karshen abin da za ka faɗa shine wato qul ya ayyuhal kafirun ke fa innaha bara'atun min ash-shirk domin ita ce take tabbatar da kubuta daga shirka wannan hadisi ne wanda isnadin sa hasan ne yana daga cikin abin da yazo na falalar wannan sura ruwayar da ta zo a cikin al-mu'jam as-saghir na at-tabarani da kuma littafin akhbaru asbahan na abu nu'aym al-asbahani da littafin fada'il qul huwallahu ahad na abu muhammad al-khallal hadisi ne na sayyidina ali sanadin sa yana da karfi yake cewa ladaqatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama aqrabun wa huwa yusalli annabi yana salla sai kunama ta harbe shi yana tsakiyar sallah falamma faraga yayin da ya gama sallah sai yace la'ana Allahu al-aqraba la tad'u musalliyan wala ghayrahu Allah ya la'anci kunama bata bar mai sallah ba bata bar wanda ba a sallah yake ba wato da wanda yake sallah da wanda ba wanda ka kyale wato mu kuma zamu ce bata bar manzon Allah ba wato a masu sallan ma ita ga ba kamar manzon Allah to wanda bata bar manzon Allah ba ko wani masallaci da ta bari babu shi ila an Allahu al-aqrab la la tadau musalliyan wala ghayrahu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a kawo ruwa da gishiri ya rika zubawa a gurin yana shafawa yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas kaga wannan yana nuna falalar ita wannan sura saboda haka sura ce wacce ta zo don tabbatar da cewa babu yadda za a yi tauhidi da shirka su haɗu ba za su haɗu ba a ce ga shi mutum ne yana da tauhidi kuma kuma mushriki ba zai yiwu ba dole ya zama mai tauhidi muwahhid ko zama mushrik amma ba za su haɗu ba bauta wa Allah da wani Allah ba za su haɗu ba mutum ya zama yana bautar Allah kuma yana bautar wani Allah in har zai bauta ma wani Allah to bautar Allah din da yake ba bautar Allah ba dan shi Allah shi kadai ake bauta ba a haɗa kowa da shi ko dai ka bauta masa shi kadai ko kuma ka fata amma ba zai yiwu ba ka ce ka bauta wa Allah kuma daidai lokacin ka bauta ma wani Allah ko ka raba musu bautar shi yasa ce ana azna shuraka an shirk من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه نافي كوا وداتوا غبر الشركه duk wasu da ake hada wani abun bauta da su na fi su wadata duk wanda zai wani aiki ya hada wani da ni sai kyale shi da shirkar bana su saboda haka wannan sura tana nuna ko dai ka bauta Allah ka tsantsanta bautar gare shi ka zama mai bautar Allah ko kuma ka fata ka bauta ma wani Allah amma ba a gwama bautar Allah da ta wani Allah sannan surar tana nuna wato mufakala raba gari tsakanin waɗanda suka kama hanyar Allah suka yadda su bauta wa Allah bisa umarninsa da kuma wanda suka kama hanyar shaidan suka yadda su bi soye-soyen zuciyarsu to babu abinda kuma zai iya hada su cikin lamarin Allah babu shi kowa ya yi nashi kowa ya rike nashi amma ba za ta zo a ce akwai wani wata gada da za ta hada su ko a wata akwai wata hanya da in ka biyo su zaka haɗu da waɗannan zaka haɗu da waɗannan ba zai yiwu ba wato kowa ya kama hanyarsa kowa ya kama tafarkinsa manhaji aqida duk daban suke shi yasa zaka a rayuwa babu yadda za a yi wanda yake kan tauhidi da wanda yake kan shirka ya kasance akwai wani abu da za a ce a nan sun haɗu ba zai yiwu ba ko da akwai wani abin da zaka a zahiri kamar an haɗu to in ka tsaya kana bincike sai ka ga shi yadda ka kalle shi daban da yadda ka kalle shi yadda kai kake ganin abun daban da shi yadda yake ganin sa saboda ka surar tana nuna mufasala dole akwai layi da za a ja tsakanin wanda yake bautar Allah shi kadai baya hada shi da wani da wanda ya yadda ya bauta ma wani Allah surar ta fara da kul kalmar kul ya ayyuhal kafirun kul kace surorin da aka bude su da kul kul za ga guda hudu ne kul ya ayyuhal kul uhiya ilayya sai kul ya ayyuhal kafirun sai kul huwa Allahu ahad sai kul a'udhu bi rabbil falaq sai kul a'udhu bi rabbin nas su aka bude da da kul kul guda biyar na'am guda biyar a da ka samu waɗannan su ne surorin da suka fara da kul duk da cewa akwai ayoyi da yawa waɗanda suka zo da kul a cikin su to amma dai wanda aka fara buɗe surar da kul waɗannan guda biyar din tabbatar wannan kul din a cikin sura din surar ta fara da kul da wannan umarnin abinda yake nunawa cewa alqur'ani ba yin annabi bane sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sako ne daga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya tsara shi inda shi ya tsara shi to ba zai rika barin kul din ba tunda waye zai ce kullun to shi shine mai qur'ani shi zai ce kansa kul kuma to barin kul din alama ce da cewa wannan abin daga Allah yake kuma haka Allah ya saukar da shi ya aiko jibrilu da wannan da wannan surorin a haka ko da irin waɗannan ayoyin a haka annabi baya da ikon ya canza shi yasa hakan za a basu kuma haka za a karanta su in ka cire kul din to ba wani abu kai ba qur'ani ba amma baka ita ka cire ba shi yasa lokacin da kaddafi yace a cire kulkul kaga duk duniya ta kafar masa aka kafirta shi wa za yi wa gyara Allah zai yi wa gyara ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuhuma ya ya kirkiro alqur'ani domin cewa yake yi wai kullun nan ai cewa annabi aka yi ya ce tunda an ce ya ce kuma menene kuma za a ci gaba da cewa kul kul kul saboda haka shi yana da kawai a rika cewa ya ayyuha al-kafirun maimakon kul ya ayyuha al-kafirun huwa Allahu ahad maimakon kul huwa Allahu ahad قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس da a cire kullun to kaga wannan ba magana bace ta mumini wanda ya yarda cewa alqur'ani daga Allah yake yana ganin cewa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tsara shi ko kuma a akwai wani wanda yake da ikon ya cire wani abu daga alqur'ani wanda kuma ba wanda yake da wannan ikon ma yake sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ba ya da ikon ya cire wani abu daga cikin alqur'ani قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه ka ce bai wani da gare ni in canza wani abu da alkur'ani daga wato karan kaina ni in canza wani abu na alkur'ani ba zai yiwu ba in attabi illa ma yuha ilayya ina dai bin abin da aka yi min wahayi ne saboda haka Allah ya bude surar da qul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai Allah ya kirawo su da wannan da wannan suna al-kafiruna wanda zamu ga a shiga alkur'ani wannan shine lafazin kawai da yazo da irin wannan sigar aka kirawo kafirai da sigar abin nan fa'ili kul ya ayyuhal kafirun a wasu bayan sai da ce kul lil ladina kafaru ba kul ya ayyuhal kafirun ba wala ita ce kawai kul ya ayyuhal kafirun ya ku waɗanda suka kafirta anan dukkan wani wanda baya san addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga cikin wannan wannan wannan suna wannan ya ayyuha al-kafiruna duk wani wanda baya san addinin annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un mushriki ne ba ma guje ne mai bautar wani abin nan gumaka ko mai bautar duwatsu ko ku a'a yana da littafin da aka saukar masa amma ya saki ya kama wata hanya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba da yahudi ko ba nasari duk sun shiga cikin wannan wannan sura akwai waɗanda suka yi tuntuɓan harshe cikin malamai suka ce yahudawa ba su shiga ba saboda wai ai su a ba su kasance suna bauta wa wani tare da Allah ba sabanin nasara su waɗannan sun kasance suna bauta wa wani tare da Allah suna cewa isa ɗan Allah ne suna cewa isa ɗayan uku ne saboda haka suna bauta annabi isa suna bauta mahaifiyarsa amma su yahudu ya ce shi wannan malami ce su ba su kasance suna bauta wa kowa sai Allah illa iyaka dai sun kafirce wa annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da suka zo da shi sun kafirce wa injila sun kafirce wa alqur'ani yace to dan haka ba su shiga cikin wannan ba domin su ba za a ce la a'budu ma ta'buduna ba saboda su suna bauta Allah ne kadai to wannan ba gaskiya bane wannan maganar duk da wanda ya faɗe ta malami ne amma magana ce take kuskure a yahudu sun shiga saboda a alal hakika wanda suke bautawa Allah da suke bautawa ba shi ne Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma suke bautawa ba domin su Allah da suke bautawa Allah ne da suka sifanta shi da wasu sifofi na gajiya suka kirawo shi fakiri laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya suka sifanta Allah da fakiri suka sifanta Allah da cewa mai hukuntaccen hannu ne hannunsa a daure yake wa qalatul yahudu yadullahi magluda bullat aydihim wa lu'inu bima qalu saboda sun sifanta shi da wannan sun sifanta Allah da gajiya cewa da ya halicci sammai kwana shida sammai da kas kwana shida kwana na bakwai sai huta wanda Allah ta'ala kuma baya gajiya wa ma massana min lugu afa ayina fil khalqi fil khalqi al-awwal bal hum fi lafsin min khalqin jadid ubangiji bai gaji bai gaji ba wajen halittar da ta farko wajen halittar sama da ƙasa bai samu gajiya ba to sun sufanta Allah da gajiya kaga Allah da suke bautawa ba shine Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar sa suke bautawa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar sa suna bautawa Allah ne mai cikakken iko wanda baya gajiya wanda yake da cikakkiyar wadata wanda ya dahu mabsuta ta da yunfiqu kaifa yasha amma su yahudu wanda suke bauta Allah da suke bauta shine Allah da suka ce talaka ne mawada mabukaci ne Allah da suka ce marowaci ne Allah da suka ce bai gajiya ne Allah da suka ce bai aiko da annabi Isa ba mu kuma Allah da muke bauta Allah da ya aiko annabi Isa ya aiko annabi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah da ya saukar da injila da alqur'ani su kuma wanda suke bautawa sun ce bai saukar da injila ba bai saukar da alkur'ani ba kaga anan an sha bamban saboda haka su ma abinda suke bautawa ba za mu bauta masa ba mu abinda muke bauta ba su suke bautawa ba saboda haka kaga sun shiga cikin kuliya ayyuhal kafirun don haka shirye su a ce ba sa ciki wannan kuskure ne saboda haka kuliya ayyuhal kafirun ta kunshi dukkan wani kafiri a doran kasa ta kunshi dukkan wani mushriki a doran kasa wanda yake bauta wa Allah ba bisa abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ba duk wani wanda zai bauta wa Allah da wani abin da ba annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya zo da shi ba to wannan ya shiga cikin wannan wannan wannan kira da Allah ta'ala ya ce ayi qul ka ce ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba wato ba na bautawa abinda kuke bautawa a yanzu din nan abinda nake bauta ba shine abinda kuma a yanzu din nan kuke bautawa ba abinda kuke bautawa daban abinda nake bautawa daban Allah da kuke bautawa daban abinda nake bautawa ni ma daban wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum kuma ni ba ba mai bautawa la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma abudu kuma kuma a yanzu ba masu bauta abin da nake bauta ba wala ana abidun ma abattum kuma ni ba zan zamo mai bautawa abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma ma ma abudu kuma ba za ku zamo masu bautar abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin kuna gare ku ni ma na wana gare saboda haka za mu ga anan kamar akwai tikirari kamar an maimaita la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'budu wala ana a'budun ma a'budun wala antum a'budun ma a'budu wanda idan mutum bai tsaya ya dubi zubin alqur'anin ba da kuma sigar da Allah ta'ala ya amfani da ita anan da ma'anar da malamai suka yi bayani sai ce to akwai akwai maimai kamar ana ta maimaita abu ɗaya ne wanda kuma ba haka bane akwai waɗanda cikin malamai suka faɗi cewa ta'akid ne karfafa magana ce an maimaita magana ɗaya ce don a nuna a nuna ƙarfin magana a nuna musu cewa su yanke kauna kawai abin ba zai yiwu ba haɗuwar da suke so a yi ba za a same ta ba raba kafar da suke nema ba za ta rabu ba saboda haka aka maimaita maganar kamar yadda Allah ta'ala yake ta cewa a cikin suratul rahman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban duk bayan kowace aya a cikin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban suka ce yadda aka yi ta maimaita waccan waccan aya wacce ke dauke da ma'ana daya don a karfafa wannan ma'anar da ayat ta kunsa haka anan ma aka aka maimaita kamar yadda a cikin suratul mursalat wa yawma yawma idhil lil mukazzibin sai ta maimaituwa suka ce nan ma an yi ta maimaita wannan jumla din ko wannan aya din wailun yawma idhil lil mukazzibin don a tabbatar da wannan ma'anar cewa haka take a fitar da tsammanin cewa akwai wani canji da za a samu suka ce to haka nan ma aka yi ta maimaitawa wannan wata magana ce daga cikin maganganu da aka faɗa dangane da tafsirin waɗannan ayoyi cewa ma'ana ɗaya ce suke suka kunsa illa iyaka an maimaita ne domin a ƙarfafu maganar wanda wannan siga ce daga cikin sigogin da larabawa suke magana da ita wasu malamai suka ce a ba maimai a ciki ba maganar maimai in aka ɗauki aka duba su fassarar za a ga cewa akwai bambanci da jumla ta farko da jumla ta biyu la a'budu ma ta'buduna ay fil hali wal istiqbali la a'budu ma ta'buduna fil hali a yanzu ba kwa bau bana bauta abinda kuke bautawa abinda kuke bautawa a yanzu bana bauta masa kuma a yanzu ba kwa bauta masa kaga yanzu ana magana domin fi'ili mudari ya kunshi abinda ya shafi al hal wal istiqbal sannan wala antum ay fil hali abiduna ma a'budu a yanzu kuma ba ku bauta abin da nake bautawa sai wala ana abidun ma abattum ni ba zan zamo ba nan gaba nan gaba ba zan zamo mai bauta abin da kuke bauta ba wato kan ku zata a yanzu ne na ɗauki wannan kudurin a'a har abada ba zan taɓa zama mai bautar abin da kuke bauta ba kaga jumla ta gaba tana nufin istiqbali sannan kuma wala antum abiduna ma abu kuma ba za ku zamo nan gaba kuna bauta abinda nake bauta to wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan fassarar ta biyu sai suke cewa ayar ta sauka ne akan wasu mutane da Allah ta'ala ya san za su mutu akan kafirci saboda haka Allah ya nuna cewa ya gaya musu cewa nan gaba ba za su bauta abin da yake bauta ba ma'ana ba za su musulunta ba akan akan kafirci za su mutu saboda haka ya bambance mai wannan kaulin ya bambance tsakanin ma'anar jumla ta farko da ta biyu la abudu ma ta abudu wala antum abuduna ma abudu ya bashi fassara sannan wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abudu ya bashi shi ma fassara mai zaman kanta kun ga ya bambance amma kuma ya takaita surar akan wasu mutane sanannu waɗanda da su a wato da su Allah yake magana ta ɓangaren rarrabe ma'anonin ayoyin kowace ya ba ta ma'ana mai zaman kanta wannan ya yi abu mai kyau amma ta ɓangaren taƙaita ma'anar surar ko abin da ta kunsa akan wasu kafirai tsanannu waɗanda aka san ba za su mutu ba sai akan kafirci a nan kuma ya rage ya rage faɗin surar ya kamata sura ce ta zama ta kunshi magana ce ake yi wa kowane kafiri ba wai kawai ana yin ana yi bane ga Abu Jahl ko ga Umayyah ibn Khalaf ko ga Al-As ibn Wa'il ko ga Al-Aswad ibn Muttalib ko wane ne ma da aka ambata a cikin asbabun nuzul ba wai kawai shi ake nufi da sura ba sura ce da take muqadabar dukkan wani kafiri da dukkan wani mushriki fi kulli zamanin wa fi kulli makan shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi ya rika karanta ta in zai kwanta inda a ce magana ce ga su Abu Jahl waɗanda sun riga sun mutu akan kafirci sai da za a ce karanta ya zama kana magana da wasu wanda babu su yanzu sai ya zama surar kai a gurinka babu wani bara'a bi ai min ayyi shirk babu abinda ake magana akan sa ya riga ya wuce to ta wannan bangaren sai suka rage wa sai suka rage wa surar karfi sai suka rage mata umumi tare da cewa sura ce ta game kowane kafiri kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kirawo ta bara'atun min ash-shirk kaga kenan a ma'anarta da abin da ta kunsa abu ne wanda yake dorewa yake zarcewa har abada sannan kuma babu wani cikin malamai wanda yake ana dogaro da nakalinsa ana dogaro da ruwayarsa da ya takaita wannan sura akan wasu mutane sanannu duk da cewa an rawaito wannan daga muqatil ibn sulaiman ya ce wannan sura ta sauka akan sha'anin abu jahl to amma muqatil ibn sulaiman ba wani bane da ake dogaro akan akan maganganunsa ibn taymiya yake cewa dan haka za ka ga ma ibn jarir al-tabari bai cika dauko maganganunsa ba za ka ga ibn abi hatim a cikin tafsirinsa bai cika dauko maganganun muqatil ba za ka ga ibn munzir a cikin tafsirinsa shi ma haka sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci kowane musulmi da ya rika karanta wannan sura kuma ya bada cewa ya bada labarin cewa bara'atun ne min shirk idan mutum yana karanta wannan surar musamman ma kafin ya kwanta yana karantawa ya zama ita ce kalmar da zai yi bacci ita ce kalmar ta karshe kafin yi bacci to zai samu kubuta daga shirka da a ce surar tana magana ne game da wanda zai mutu akan shirka to da za ta zama kawai bara'a ce min dini ulaika faqat addinin su wadancan kawai tare da cewa shirka ba ta tsaya iya nan ba da za ta zama shirka a zamanin wato bara'a ce daga shirka ta zamanin ka ba shirka nan tana da iri iri ce kullun salo take dauka daban-daban in ya zama ana magana shirka wadancan to shirka wadannan fa sai ka karanta ka samu bara'a daga shirkar wadancan kuma za ka samu bara'a daga shirka ta zamani ba kaga wannan tauye wa surar ma'ana ce saboda haka a makasudi dai shine ita wannan sura bara'a ce min kulli shirkin i'tiqadi wa amali kowane shirka wacce za a kudirce ta a zuciya ko shirka da za a aikata ta a aikace sannan karshen surar ma yana tabbatar da cewa yana tabbatar da haka domin karshen surar cewa lakum dinukum waliyadi wanda an san wannan khitabi ne magana ce da Allah ta'ala yayi ga kowane kafiri kowane kafiri ko da kuwa zai musulunta daga baya domin kafin ya musulunta addininsa da yake yi nashi ne shi kadai muminai ba ruwansu da shi ko da daga baya musulunta Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa abin da ya yi bayan ya tuba ya rubu musulunci to amma abin da ya a can baya nashi ne musulmi ba su da alaka da shi kamar yadda Allah yake gaya wa annabi sa fa in asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malu idan suka saba maka ka ce ni ba ni ba abin da kuke aikatawa wato ko da za su tuba wannan bara'ar daga laifin da suka yi a baya tana nan haka nan ubangiji ta'ala yana gaya wa annabin sa wa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun idan suka karyata ka ka ce li amali aiki na na gare ni kuma aikin kuna gare ku antum bari'una mimma a'malu ku ba ruwanku da abin da ni nake aikatawa ni ma kuma ba ruwana da abin da kuke aikatawa saboda haka wannan sura wannan kira da Allah ta'ala ya ce kul ya ayyuhal kafirun khitabun ne li kullil mushrikina fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ila yawmil qiyamah magana ce da Allah ya yi da mushrikai da kafirai na kowane zamani kuma ubangiji ta'ala ya yi umarni da ayi bara'a daga dukkan wani abin da ake bautawa ba shi ba wanda wannan ita ce addinin annabi ibrahim alaihissalam addinin annabi ibrahim alaihissalam wanda allah ta'ala yi wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam wahayi da cewa ya rike wannan addini kuma wa aina ilayka an tabi' millata ibrahim hanifa sannan muka yi maka wahayi cewa ka bi addinin annabi ibrahim wanda ya karkace wa barna zuwa ga gaskiya ya karkace wa shirka zuwa ga tauhidi babu wani wanda allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya rike hanyarsa ya rike addininsa sai annabi ibrahim alaihissalam shine allah ta'ala ya umarni ya ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka shi kuma annabi ibrahim alaihissalam shine imamul hunafa shi ya zo da addinin karkacewa dukkan abin da yake shirka ne zuwa ga tauhidi domin shi ne ya faɗa wa mahaifinsa da mutanensa cewa in inna ni bara'un mimma ta'budun ni ba ni ba abin da kuke bautawa illa allazi fatarani fa huwa yahdi sai wanda ya kage halitta ta shine kuma zai bani shiriya kuma annabi ibrahim alaihissalam ya bar wannan kalmar ita ce kalmar da ta wanzu cikin mabiyansa wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ya sanya ta kalma ce za ta wanzu cikin ƴaƴansa da za su zo bayansa shi yasa annabi yaqub lokacin da yake yi wa ƴaƴansa ƴaƴansa wasiya ke cewa mata abuduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ميزاق بوتاوى أبايانا سكتزام بوتاوى abin bautarka da kai da iyayenka Ibrahim da Ismail da Ishaq shine abin bauta guda ɗaya da zamu bautawa saboda ka ƴaƴan Annabi Ibrahim alaihi salam annabawa da suka zo da zuriyarsu sun kasance akan wannan kalma har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito daga cikin wannan zuriya domin ya fito ta ta hanyar annabi Ismail alaihissalam saboda haka wannan shine abin da surar ta kunsa idan muka fahimci haka kaga ba za mu ce waɗannan kalmomin da aka maimaita jumlolin da aka maimaita maimai bane ba tare da suna ba da ma'ana ba akwai wanda ya soki alkur'ani da wannan akwai tsawa Hussein a cikin irin miyagun maganganunsa da ya rika yi na kafirci a ciki akwai magana cewa a suratul kafiruna babu fasaha a ciki domin an yi ta kwangwabakon baya a faɗa a sake maimaita a sake maimaita ba fasaha a ciki kaga wannan kafirci ne dan da wa yake da Allah yake kamar mutum ne mai ilimi mai hikima masani da zai zo ya rubuta magana babu shakka in yayi rubutu duk abin da aka ga ya ƙara a cikin rubutu ya maimaita shi to akwai hikimar da sai to wannan mutum kenan bare kuma ahkamul hakimina bare ubangiji wanda ya saukar da alqur'anin nan kuma ya sifantu da hikima cikin maganganunsa da hukuncinsa tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga wanda yake mai hikima kuma wanda yake shayabo sannan littafin da Allah ta'ala ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin qadir ayoyinsa uhkimat an yi an an saukar da su cikin cikin kwarewa da gwaninta sannan aka saukar da su daki daki sannan wani ya zo ya ce akwai wani abun da ya aka maimaita babu fasaha a ciki babu shakka wannan wato suka ne ga annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ne ga musulunci suka ne da alqur'ani da ubangiji ta ala ce kullu in jama'atul insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira kace da mutum da aljan za su yi gangan ku su hadu su taimaki junansu akan su zo da wani abu kamar alkur'ani ba za su iya zuwa da wani abu kwatankwacinsa ba ko da sashin su zai taimaka wa sashi don haka kaga duk mutumin da zai sifanta alkur'ani da wannan to yana karyata wannan magana ta ta Allah ta'ala shi yasa lokacin da ya wannan magana malaman azhar kakaf ba wanda bai kafirta shi ba ba wanda bai kafirta shi ba akan wannan magana haka wasu waɗanda suka sai da lahirar su da duniya wanda suka canza imanin su da kafirci sukan faɗi magana yadda suka ga dama a duk sanda suka ga dama ba tare da tunanin cewa Allah ta'ala yana tsinkaye akan abin da yake zuciyarsu ba ba tare da tunanin ubangiji ta'ala yana rubuta abin da suke faɗa ba irin waɗannan maganganu an sha yin su game da alkur'ani game da annabi sallallahu alaihi wa sallam game da musulunci wanda da kaji su kasa akwai wani hadafi a karkashi ba komai bane yake sa a yi irin waɗannan maganganu illa yaya za a karya addini din a karya musulunci din a karya kimarsa da martabarsa shi yasa shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin rubutun da yayi akan wannan sura yake cewa fi'li mudari a cikin aya farko da la a'budu ma ta'buduna yace fi'li mudari fi'lin da yake mudari ne yatanawalu zaman ad-da'im siwa al-madi fa ya'ummu al-hadira wal-mustaqbal ya kunshi zamanin da yake dawwamamme kan da wanda ya wuce ya kunshi wanda ake ciki da kuma wanda zai zo saboda haka fadar Allah da yace la a'budu ya kunshi kore bautar su ya kunshi nafiya ibadatihim li ma'budihim ko nafiya ibadatihi li ma'budihim fi zaman al-hadir wa zaman al-mustaqbal ya kunshi kore bautar abin da suke bautawa a zamanin da ake ciki da kuma a zamanin da zai zo haka nan da yace ma ta'buduna shi ma ya kunshi kore abin da suke bautawa a zamanin da ake ciki da kuma zamanin da zai zo kaga dukkanin su fi'ili ne muzari a abudu da ta'buduna dukkanin su fi'ili ne muzari saka suna dauke da bayanin zamanin da ake ciki da kuma zamanin da zai zo yace jumla ta biyu ce wala ana abidun ma abattu kuma ni ban zamo mai bautawa abin da kuke bautawa ba a nan bai ce sai ce wala ana abidun bai ce wala a abudu ba sai ce wala ana abidun sai ce ma abattum bai ce ma ta abuduna ba sai ya kawo sigar fi'ili mazi ma abattum abinda kuka bautawa kaga anan fi'ilin fi'ilinsa da fi'ilinsu ya saba da lafazinsa a jumla ta farko jumla ta farko قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد الجملة تبيو سيزو ده ولا أنا عابد بعد أعبد با سيزو ده ما عبدتم با تعبدون با kaga ya saba da wancan da ya gabata ce to wannan jumla nafiyin da yake cikin jumla ta biyu wala ana abidun ma abattum yace nafi ne a ammu min al-awwal ya fi na farko korewa domin cewa wala ana abidun ma abattum da sigar mazi sigar da ta wuce ban zamo mai bautawa abinda kuka bautawa ba a baya domin ya kunshi abinda suka bautawa a baya kun ga fi'ilin da ya wuce na gaba na na farko yana magana ne akan hadir wal mustaqbal yanzu da nan gaba amma wannan sai ya zo da fi'ili mazi yana magana akan abinda ya riga ya wuce dan ya kunshi abinda suka bautawa a baya domin mushrikai sun bauta wa alloli daban-daban sun bauta wa alloli iri-iri kamar yadda zuwa cikin hadisi ɗayansu zai yi tafiya yakan ɗauki dabino ya kwaba shi ya yi abin bauta da shi ya yi allansa da dabino in tafiya sai tafiya ya ji yunwa sai cinye dabinon wannan saboda haka kuma sai ya samu wani abin ya sassaƙa ya zama shi ne allah saboda haka abubuwan da yake bauta wa iri-iri ne haka a baya sun bauta abubuwa daban-daban sannan kowace kabila tana da abin da take bautawa kowace kabila tana da gunkinta kowace ta'ifa tana da gunkinta abinda wannan suke bauta ba shi wannan suke bauta ba abinda wannan ya bautawa yanzu ba lalle shi gobe za ka ga yana taɓa yana bauta masa ba shi yasa sai korewar sai ta kunshi yanzu da nan gaba kuma ta zo da abin da ya shafi mazi abin da ya riga ya wuce saboda haka da yace wala ana abidun ma abattum yana bara'a ne daga dukkan abin da suka bautawa a zamanin nukan da suka wuce kamar yadda a jumlar farko ya kubuta daga dukkan abin da suka bautawa a yanayin a lokacin da suke ciki da kuma lokacin da zai zo nan gaba saboda haka kaga jumlolin guda biyu sai suka kunshi bara'a daga dukkan abin da mushrikai suke bautawa daga dukkan abin da kafirai suke bautawa a kowane zamani da ya wuce ne ko wanda ake ciki ko wanda zai zo nan gaba saboda haka da yace la abudu ma ta'budun inda an tsaya iya nan to ba zai kunshi ma'anar wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum ba ba zai kunshi wannan ba domin ya tsaya ne akan abin da yake alhal wal mustaqbal bai kunshi ma bi ba sannan kuma za mu ga har ila yau ya ce wala ana abidun abidun ismul fa'il ne ismul fa'il ne amila amalal fi'li kuma ba mudafun bane ismul fa'il idan ya zo ya aiki amalul fi'l baya aiki amalul fi'l sai idan ya zama fil hal wal istiqbal amma fil madi la ya'malu amalul fi'l wannan ita ce ka'ida ta masu nahwu sauraka wala ana abidun ma abattum fi'l abin nan fa ismul fa'il ne amila amala fi'lihi li'annahu yadullu yatadammanu ma'ana al-istiqbal ya kunshi ma'anar nan gaba da zai zo sannan kaga jumla ta zama ismiya sabanin la a'budu ma ta'buduna jumla ce fi'liya amma wala ana abidun ma abattum jumla ce ismiya kun san akwai bambanci ta fuskar ma'ana tsakanin jumla fi'liya da jumla ismiya jumla fi'liya tanfi al-fi'l tanfi zata al-fi'l kace la af'alu kana nufin ba za ka yi ba sai ba za ka yi ba saboda watakila yanzu akwai abin da zai hana ka yi amma nan gaba za ka iya ka yi a ka'idar larabci ita ce la af'alu ba zan yi ba ba yana nuna har abada ba za ka yi ba sai ba za ka yi ba dan yanzu baka san abin amma gobe za ka yi sha'awar abin ka yi sabanin annafiyu bi jumla bi jumla ismiya amma ka ce ma ana bi fa'ilin to ya fi karfi domin kana nuna cewa kai a karan kanka ma ba wanda ya dace kai wannan abu bane sabanin la af'alu la af'alu ta yi zaka iya yi amma yi ne ba za ka yi ba amma ma ana bi fa'ilin tana nuna kai karan kanka ma bai dace ma abin ya wakana gare ka ba domin ba sifar ka bace kwata kwata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril lokacin da ya ce iqra yace ma ana bi qari'i kaga ba ta ila aqra'u ba ce ma ana bi qari'i wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malu saboda ba sifar Allah bace gafala kwata kwata saboda ka sigar fi'ilin sai abin sigar nafi sai ta zo jumla fi'iliya wa ma anta bi hadil umi عن ضلالته وما أنت بهاد الأمي وما أنت بمسلم من في القبور kaga duk sai ya zo da nafi ne amma da ismul fa'il dan an cewa shi kansa mai magana bai sifantu da wanda zai yi wannan abun ba saboda haka wa ma ana wala ana abidun ma abattum korewa ce da take nuna kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wa sallama bai cancanta ba kuma ba zai taba yiwuwa ba ya sifantu da wanda zai bautawa wannan Allah ko zai bauta abin da suke bauta kaga kaga ashe kenan akwai ƙarin ma'ana a cikin jumla ta biyu wacce jumla ta farko ba ta kunshe su ba ba ta kunshe su ba saboda haka jumla farko ta kunshi nafiyul fi'li an zaman al-madi a baya annabi sallallahu an an zamani ghairil madi a yanzu da kuma nan gaba jumla ta biyu kuma sai ta kunshi nafiyu imkanihi wa qabulihi lima kana ma'budan lahu ba zai yiwu ba ya bauta ma waɗannan abin da suke bautawa su ma kuma ba zai yiwu ba me yasa yace su ma ba zai yiwu ba wama wala antum abiduna ma a'budu su ma ba zai yiwu ba domin idan zuciya akwai kafirci a ciki to ba za ta taba yiwa ba kuma ta zama mumina da haka nan korewar da aka yi haka take ba za ta taba yiwa ku bauta abin da kuke nake bauta ba saboda ne saboda kun su da kafirci in har za ku bauta abin da nake bauta sai kun cire kafirci daga zuciyar domin kafirci sifa ce take khabisa mummunar sifa ce idan ta shiga zuciya to ba za ta taba barin mutum ya bauta wa Allah shi kadai ba shi yasa ake neman bara'a daga shirka domin idan shirka ta shiga zuciya to lalata ta babu kuma yadda za a yi mai shirka ya kasance yana bautar Allah yadda ya kamata ba ma zai zama mai bautar Allah din ba saboda wannan shirka ba za ta bar shi ba saboda haka wannan magana ce da Allah ta'ala yake gaya musu da yake wala antum aduna ma abudu yana nufin ma dumtum kuffar matukar kuna nan kafirai to ba za ku bauta abin da nake bauta ba domin kafircin ku ba zai bari ba amma idan kuka musulunta to wannan magana kuma ta shafe ku ba an gane ku duk wanda ya musulunta da yana kafiri to wannan magana wala antum abiduna ma abudu bata shafe shi ba saboda haka duk wanda ya kafir cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba zai taba yiwuwa ba ya bauta wa abinda annabi sallallahu alaihi sallama yake bauta wa matukar yana nan kafiri fi'ili mudari'i ba zai kunshi wannan ma'anar ba sai sai sai ismul fa'ili a ka'idan larabci shi yasa a nan sai ya zo da sigar ismul fa'il ce wala wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma a'budu wala antum abiduna ma ma a'budu sannan kalmar ma ma ma da su maimakon man a larabci ana cewa ma mawdu'atun li ghairi al-akhir man kuma mawdu'atun lil akhir a nan kuma ana maganar bautar wani Allah da kuma bautar Allah قل يا ايها الكافر لا اعبد ما كاغنا انا نفسي غماكم لا اعبد ما غماكم تعبدون da kuke bauta wala antum abidun ma anan kuma ana nufin wa ana nufin Allah to ya aka sifanta Allah da ma tare da cewa mawdu'atun da ghayril akhir abinda muhaddiquna cikin larabawa suke faɗa ma تصلح للعاقل وغير العاقل sannan ma kuma tana kunshe da sifa sabanin man man tana nufin zati tana nufin gaggar jiki tana nufin zati amma bata kunshi sifa ba amma ma idan ta zo to tana dilala ala sifa sai yasa Allah ta'ala ce fankihu ma tsaba lakum min nisa'i domin anan ma tsaba ana nufin wato matan da suke da sifa wacce sai muku daɗi wacce sai muku kyau wacce kuke sha'awa kaga sai zo da ma ba da man ba saboda haka anan da Allah ta'ala yake cewa la abudu ma ta'buduna wa la tusabuna ma a'budu ma din ita fi dacewa ta zo anan domin Allah ta'ala ana bauta masa ne saboda sifofin da ya sifanta da shi na kamala ya sifantu da sifofi na kamala wanda ya cancanta a bauta masa saboda waɗannan sifa ɗin saboda kalmar ma sai ta fi dacewa a amfani da ita a nan ba kamar yadda wasu suke cewa ba an amfani da ma a nan kawai din muƙabala saboda su ta su an faɗi ma to dan dai zubin maganar ya tafi daidai sai su ma aka ce shi ma nasu ji aka ce ma wannan kuskure ne ba haka ake nufi ba to lokaci yayi kuma akwai dan sauran dauraya lakum dinakum waliya din shi ma wannan wata magana ce mai zaman kanta insha Allah wala Allah sati na gaba kafin mu shiga sura ta gaba da ja nasrullah za mu karkare wannan sura da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi